wani mafakin gari ai ba daidai bane
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم الله سبحانه وتعالى يقول الله واطيعوا الرسول وحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين Allah subhanahu wata'ala yana ba mu umarni cewa wa atiqullaha lalle ku bi Allah wa atiqur rasula kuma ku bi manzon Allah wa hazaru kuma ku kiyaye saba wa Allah fa in tawallaytum in kuka juya baya kuka kibin Allah fa'lamu annama ala rasulina albalagul mubin to ku sani laifin naku ne laifin ba na annabi bane dan annabi ba mai tilastawa bane annabi iyaka mai isar da sako ne Allah ya ce iyaka abin da yake kan annabi ya je ya gaya muku in kuka bi kuka yi imani ya amfane ku in kuka ƙi yin imani rashin yin imani ya cutar da ku iyaka abin da ke kan annabi isar da sako ne kawai kuma ya isar da sako ya gama yan uwa akwai wani abun abu da za a lura a nan akwai mutanen nan masu sabon fahimta na imani wai ƙoƙarin garin suna ganin sun fi kowa tsarkake Allah har ma ba za ka ce saboda Allah da annabi ba in ka ce saboda Allah saboda annabi wai ka yi shirka ka haɗa Allah da annabi za ka iya ce a bani saboda Allah kana ma iya ce a bani saboda annabi kuma kana iya ce a bani saboda Allah da annabi annabi babban bawan Allah ne shi kaɗai za ka iya roƙo ka ce a yi maka dan albarkacin annabi kuma za ka iya ce a baka dan Allah wannan ba wani abu bane inda wani abu ne ga wannan magana ta'a biyayya abi Allah to in shirka ne ai da sai a ce abi Allah kawai a'a abi Allah abi annabi har da wani haɗawa to inda haka ne da wannan araba to abinda duk za ka yi wa Allah wato babban su shine ba'a to ba'an an ce kai wa Allah kai wa annabi to kawai dan mutum ya ce a bani saboda Allah da annabi sai ya zama wani abu don a raina annabi har ma an koya wa makafi makanta biyu makantan ido da makantan zuci suna bara sai ka ji suna ce a bani saboda Allah wai shi ba zai yi shirka ba eh wai ba zai yi shirka ba wato annabin ba sabo bane bai kai yadda za a nemi wani abu Allah ya yi saboda shi ba idan an ce makiya annabi ne su yi fada to me a cikin wannan daga cikin abubuwa da ake wa Allah wanda Allah ne ke biyan lada manzo Allah yana ce man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi in kai hijira kam don Allah waye zai biya ka to amma aka ce kai kai hijiran saboda Allah kuma saboda annabi wannan annabi bai kalli shirka a ciki ba shi ne fa hadisinsa ne shi yake faɗin wannan kuma ga nasin aya a nan wa man yuti illaha war rasula wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah akwai ma wa man yuti rasula kawai amma an ce Allah to sai an haɗa da annabin don bin Allah kaɗai bai isa ba turawa ma sun bi Allah kiristoci da yahudawa amma da ba su bi manzon Allah ba addinin nasu ya zauna bai zauna ba to saboda haka shi yasa nace masu guntun fahimta akan lamarin addini saboda haka Allah ya ce wa atiqu Allah wa atiqu ar-rasul wa hazaru fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin na'am ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الله يتي ita wannan aya laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahu babu laifi shine junahu alal ladina amanu wa amilus salihati a bisa waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka sai ma tsayimu cikin duk wani abin da suka ce in dai suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka to babu laifi gare su sai ma tsayimu cikin duk wani abin da suka ce to wata aya ba ta ba a fahimtar ta sai da dalilin saukan aya din kawai mutum ya yi imani yake kyawun aiki ya ci komai a'a ba haka bane ne هذه نزلت وأن آية تاسو قال ما قال المسلمون يا عند مسلمين سكي سكشي إخواننا ماتوا يوم أهود يوم أم ثم wato sun kafin saukan wannan aya sun mutu a ranar Uhud wahum shariful kamra gashi kuma sun sha giya yau gashi kuma an ce giya haramun ne walam ya'lamu bi tahrimiha sun mutu kafin su san cewa giya haramun ne balle su bari don haka suka ce na kafu an yajidu isman muna jin tsoro kar a kama su da laifi kun gani fi zalika to fadin wannan sai wannan aya ta sauka laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'ibu babu laifi akan waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki cikin duk wani abin da suka ci wanda suka ci a baya kenan kowane iri ne tunda ai yanzu su mumine ne to abin da suka yi kafin a haramta sun riga sun ci abin da yanzu haramun ne amma a baya ai ba haramta ba don haka ba za a kama su da laifi ba sai ma da imu ma'anarsa akalu minal khamr wal maisir cikin duk abin da suka yi na haramta giya da tata da suna shan giya da suna tata amma kuma suna da imani kuma suna sallah to lokacin ba haramta ba to ƴan uwansu suka ji tsoron to wancan tsohon aikin da aka yi fa na shan giya da tata yau gashi nan daga ƙarshe an nuna ashe aikin haramun ne to wancan aiki da suka yi za a kama su da laifi Allah ya ce a'a ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح babu laifi a kansu fi ma tsa'imu cikin duk wani abin da suka ci wanda kafin a haramta kamar giya da tata da suka yi kabla tahari amma wannan idza mattaqau idan muddin suka ci gaba da kiyaye almuharramat abubuwan da aka haramta wa amanu kuma suka ci gaba da zama akan imanin su wa amilu salihati suka ci gaba da kyawawan ayyuka sun maka kau sannan suka sake tabbatar da takawa wa amanu suka jaddada imanin su ma'ana sabatu ala taqwa wal iman suka dawwama suka ci gaba da zama akan tsoron Allahnsu da kuma imaninsu sun mattaqaw wa amanu ay sun mattaqaw wa taqaw asanu sun mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa ahsanu suka yi takawa suka yi imani sannan suka sake jaddata takawa suka yi isani sun ma wuce makamin imani da farko sai da suka wuce makamin islam sannan imani ya daɗa ƙarfi suka kai makamul iman suka wuce nan suka kai makamul ihsan a gane menene ma huwal islam islam atumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli ma huwal iman al iman an tumina an billahi wa malaikati wa kutubi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharrihi ma huwa al-insan manzo Allah yake kyawan fasara yace al-insan anta abudallah ka annaka tarahu waɗannan sune matakan shine Allah ya jero matakan suka yi imani ai suka yarda da musulunci sannan suka zamo mu'minai sannan nan ma suka zamo musulmai to waɗannan duk abubuwan da suka yi na laifi a baya na cin wani abin da da yanzu aka haramta babu juna babu laifi a kansu to sai shehu ya kawo wata hikaya ya ce wannan aya wasu wawaye marasa tsoron Allah suna kafa hujja da ita akan halatta cin komai hadda giya tun da ake laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahu fi ma tayyib babu laifi akan waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki cikin duk wani abin da suka ci wai sai suka makale nan suka tsaya saboda haka giya tana nan kenan ba a haramta ta ba ina hujja ai Allah ne ya faɗa laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma tayyib ko in kai maganar takawa da imani da izan su ce ai duk suna nan suna yi ai suna salloli amma Allah ne yake babu laifi akan wanda ya imani yake kyawun aiki fi ma tayyib cikin abin da suka ci sai shehu yace istadalla ba'dul jahala waɗansu sashen jahilai sun kafa hujja bi hadhihi al-aya da wannan aya ala tahlil al-khamri bisa cewa ai giya ma halal ne wai saboda dogaro da wancan aya shin alade ma kenan a wajen su shi ma tsayi mu ne a shi ma zai zama halal kenan ko shin mushe ma a wajen su zai zama haka da sauran abubuwan da duk aka haramta tun da ɗai mu ne cikin da aka abin da suka ci babu laifi gare su idza mattaqaw wa amanu thumma mattaqaw wa ahsanu an gane karatu na'am sai suka kafa hujja bisa cewa har yanzu ma giya halal ne wai saboda wannan aya qalu laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahu fi ma tayyib fi ma tayyib din nan wai ana nufin ka san balarabi larabawa ba na yin shan giya saboda haka kafin a raba su da ita sai da manzon Allah ya aike sosai da gaske sai da imani ya zauna a zuciyarsu walam yazbalu anna nazalat fil ladina matu matu li ityanil aya bi idza wai su waɗannan mutanen jahilan ba su karɓi cewa wannan aya ta sauka ne akan waɗanda suka riga suka mutu ba me yasa li ityanil ayati bi idza saboda ayan da ta zo iza kuwa tana nufin abin da zai zo gaba ne wannan tawili ne ba na banza wai don su halatta giya ina walakin ballu cewa yake amma sun bata da irin wannan tunani laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati jinahum fi ma tayyibu abinda wannan aya take nufi ai akalu wa ta'amuhuna ashur cikin abinda suka sha إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا sai shewa ya sake jaddadawa cewa wannan aya nazalat fi fi'ataini ta sauka ma akan waɗansu jama'u guda biyu ba abuhum matu waɗansu jama'an already sun sha giyan kuma sun mutu to yanzu kuma ga aya ta haramta giya wa ba abuhum gabu waɗansu a'a suna can ba su halarci lokacin da aka saukar da ayan ba amma ba su ma mutu ba amma suna raye amma ayar ba ta iso su ba suna can sun shashagiyar su amma suna raye gabu wata nuzulil aya ba sa nan yayin da ayar ta sauka qabla an tablughum ayatu tahrimi kafin ayan haramta shan giya ta riske su suna can wasu gurare to wannan jinsi biyu da su ake magana waɗanda sun sha sun mutu ko waɗanda suna sha suna can gefe ba su sami labarin zuwa aya ba idza kanu yattaquna kullama harrama Allah to babu laifi gare su muddin suka kiyaye su waɗannan da suke rayan suka ci gaba da kiyaye duk abin da Allah ya haramta wancan kan da suka yi babu laifi gare su wa yantasiluna amrallah kuma suka ci gaba da bin umarnin Allah to wancan biyar da suka sha da waɗanda suka sha suka mutu da waɗanda suna waɗansu gurare aya ta sauka suka ci gaba da sha ba su sani ba to daga baya da suka sani sai suka ci gaba da kyawawan ayyuka suka fi ci gaba da bin dokokin Allah to waɗannan falaisa alaihim junahu kuna gane karatun ku babu laifi a kansu sai ma sharibu cikin duk abin da suka sha qabla hatta tabluga tablughahum al-aya har lokacin da aya ta riske su anan sai shehu ya wani bayani dama kullum yana da wannan ɗabi'a ta bayanin kasa martabobi na addini hawa hawa ne bisa hasken wannan hadisi na mala'ika jibril to hadisin ma yana fassara irin waɗannan ayoyin ne domin hadisin manzon Allah yakan zo ne don fassara alqur'ani alqur'ani na fassara kansa hadisin annabi na fassara alqur'ani sannan kuma idan aka rasa duk waɗannan wato har sanin larabci yana taimakawa wajen fassara alqur'ani shi ne ma ya sa manzon Allah ya yi izini cewa a karanta littattafan waƙoƙi na zamanin jahiliya saboda lugan da ke kunshi cikin alkur'ani ya kunshi dukkan lugan larabawa to wata lugar a garinku ba za ka samu ba kuma tana nan alkur'ani to in ka kware wajen fahimtar harshen larabci musamman waƙoƙin jahiliya to za ka sami lugogi da dama ana zuwa ana faɗin aya ya ce to dama ashe ayar ga abin da take nufi shine manzo Allah yace alaikum bi diwani shi'rikum na umarce ku ku yi amfani da diwan manya manya da tattafai na waƙoƙin ku na Larabawa wa fihi tafsiru kitabikum a cikin sa zai taimaka wa fassara littattafan ku to sai malaman mu suka ka mana wani abu mai sauki littattafan mu na lugha wanda sun kunshi manya-manyan kalmomi idan aka san su ko baka karanta shi'irul jahiliya ba abin da ke cikin waɗannan littattafan ya ishe ka ba wai an hana yin wancan ba amma wannan in kai wannan akwai amfani guda biyu na farko lugan da aka ce ka iya din za ka iya na biyu kuma zai koya maka son manzon Allah don yawanci an yi su ne wajen yabon annabi Muhammadu irin littattafan da su irin su ishiriniya kafin zuwan shekul islam irin su alburda irin su hamziya duk waƙoƙi yabon annabi ne amma suna ɗauke da manya-manyan kalmomi to iya su zai baka cikakkiyar dama to balle kuma diwanin shekul islam in ka karanta sai ka gama aunan ma an yi su ne maimakon su waɗancan sun yi ne wancan waƙoƙi ɗin na zamanin jahiliya a bisa yabon giya yabon mata bayanin kufayi bayanin yaƙuƙuwa da sauransu amma dai akwai kalmomi masu nauyi a ciki to sai shi wai zo sai ya auna waɗannan baitocin sai ka ga duk abin nan addawawi da sit ko to akwai al-mu'allaqat shi kuma guda shida shewa da ya zo mu'allaka na waƙoƙin laraba abin da ya sa aka ce musu mu'allaka a wancan lokacin saboda gwanayen waƙa ne aka tara aka haɗa littattafansu da yawan gaske to kowanne in aka tara mawaƙan duniya aka zo aka yi gasa aka tarar wannan ya ci ƙwallo sai a ɗauka a ajiye a ce wannan mu'allak ne wato za ma a iya ratayawa a ɗakin ka'aba to an same su har guda shida ko ma fiye da haka ana kiransu mu'allaka dukkansu sun kware sun ci kwallo har ana allaka su a jikin ɗakin Ka'aba waɗannan su ne mu'allaka to waɗannan da kafin malamai su kware a harshen larabci to sai sun karanta bayan sun karanta su daliya suka zo suka karanta muƙama su ɗan duraidu da sauransu to sai zo su karanta waɗannan ash'aru jahiliya din waƙoƙin jahilai amma sai sun fi ƙarfin malamin ƙauye ji mutane da yi ƙware da gaske waƙoƙi ne na banza amma sai malamin kirki waɗannan waƙoƙin don sukan bai malami ƙwarewa a harshen larabci kuma mutum ba zai fahimci addini sosai ba sai ya fahimci lugar larabci yadda ya kamata ana ganewa? Na'am. To saboda haka waɗannan ayo wannan aya ta sauka akan mutum biyu a wannan bayani. Waɗanda suka mutu da sun sha giya a baya. To gashi yanzu an saukar da haramcin giya. To wancan da suka sha yaya kenan? Waɗansu kuma suna maraye suna ci gaba da sha amma ayar yanzu ta sauka su ba su da labari suna ci gaba da sha. to wannan abin da suka sha din yaya kenan to shine Allah yake ce a a babu laifi gare su laysa alal ladzina amanu wa bil salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa bil salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa asan waɗannan babu laifi a gare su to sai anan shewa yace wa dinu ala salatati arkani addini na musulunci hawa uku ne hawa uku ne al-islam wal iman wal ihsan ba haka yake a cikin hadisi na biyu din ba ai haka tambayoyin mala'ika jibril ya rika yi wa annabi yana ba da amsa ko aka yi kamar tamfiliya haka wanda ya zo din ya san abin amma waɗanda suke tare a wajen ba su sani ba wanda ake tattaunawa da shi din ya sani shi ma wanda ya zo yake tambayar ya sani amma cikin tambaya da amsa da suke yi mu mun gane to haka aka yi har daga ƙarshe annabi ya ce shin kun san mai tambayar nan kuwa suka ce ne suka ce wallahu wa rasuluhu alam sai manzo Allah ya ce ne fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum to a wannan ne cewa yace to dama matakin musulunci hawan musulunci uku ne akwai islam akwai iman akwai ihsan a cikin wannan aya karrara taqwa salasa marratin taqwa summa taqwa amanu summa taqwa asan laysa alal ladzina amanu wa amilus salati dan salihati junaw fi ma ta'imu idza mattaqaw daya sun mattakawa amanu sun mattakawa hasanu hawa nawa uku to shi ne shewa ya ce a nan Allah ya ambaci takawa karrara takawa salasa marratin takawa takawa cikin wannan aya sau uku Allah ya maimaita sun mattakau fi maqamil islam wa amanu sun mattakau fi maqamil ihsan wa asan wallahi yuhibbul muslimin to Allah yana son wanda ya kai wannan mataki na ihsani ihsani a matakin islam wannan kowa ana so ya ihsani a wannan matakin me ya ihsan kyautatawa ko to saboda haka inna allaha katabal hasanati menene a ba wannan nake nufi ba to amma abin da nake nufi dai Allah yana nufin yana son ihsani a kyautata akan komai hatta yanka katabal ihsana ala kulli shay fa idza qataltum wa idza zabahtum وليحد أحدكم وليري كاغني إحساني أكن كومش الله ينسو أي إحساني فننكما zaman mu wa asinu inna la yuhibbul muhsinin mu kyautata wa juna mu kyautata wa junan mu Allah yana son kyautatawa ka gani to a martaba na ihsan ihsanul ihsan kamar yadda Sheikhul Islam Sheikh Tayyib Zon Bauchi yake ga mana akwai islamul islam akwai islamul iman akwai islamul ihsan akwai imanul islam akwai imanul iman akwai imanul ihsan akwai islamul akwai ihsanul islam akwai ihsanul iman akwai ihsanul ihsan ko hawa nawa hawa tara kullun yana koya mana saboda haka a nan matakai uku al-islam wal iman wal ihsan karrara taqwa salata marat thumma taqwa fi maqam al-islam wa amanu fi wa amanu thumma taqaw fi maqam al-iman wa asanu wallahi yuhibbul muslimin shine yace al-insanu la budda an an yuslima al-insanu la budda an yuslima mutum na farko tukun dole ne ya zama musulmi ba za ka yi tsalle ka zama mumini tun baka zama menene menene ta'arifin islam ne a a fasarar islam ke yawa iso na huwa al-inqiyadu zahiri ko ko at-taslimu zahiri mutum ya sallama gaba ɗaya sai abin da Allah ya ce ai wannan ai shine fassarar ma'anan islam ko tarihin islam kenan amma fassarar shi ne an ta shaga la ilaha illallah wa anna haka dai da sauransu menene kuma al-iman eh kwarai mai abin da yana ne ihsan kuma yace al-ihsan fa qala man dara anta abudallaha ka annaka tara in lam takun tarahu innahu yarak wal dinu bis salati khudh aqwa urak mai mai wani littafi eh ibnu ashir kware da gaske al-islam wal iman wal ihsan sune matakai uku wal ihsan huwa al-ghaya ihsan din shine kwaloluwa abinda ake so wa inna ila rabbika al-muntaha tun da dama anta abudallahi ka annaka tarahu ne to ai baka zo inda yake ba ba za ka bauta masa kamar to sai in ka kai wannan mukamin tukunna saboda haka wa inna ila rabbikal muntaha saboda haka wal ihsan huwa al ghaya shine kwaloluwan abin da ake nema to wal ihsan din nan fassara hu rasulu manzo Allah da kansa shine ya fassara ma'anan islam sallallahu alaihi wasallam yayi fassara bila bima la mazida alai da fassarar da ba a bukatan wani karin bayani an warke annabi ya gama fassara yace ne anta abudallah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak anan din ma anta abudallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak anta abudallah ka annaka tarahu ka bautawa Allah kamar kana ganin sa to kaga anan akwai inda mutum zai zama shi wa in lam takun tarahu kai ne baka ganin sa akwai wanda shi matakin sa baya gani amma sai ya sallama kamar makawon a gaban babban sarki da shi wannan makawo da ko mai gani kuru-kuru a gaban sarki wanne ne nutsuwarsu za ta fi yawa eh ai yana gani ya san idan na haɗuwa suna ganin juna amma hujjan makawon ba sallamawa ne ko ya nutsu kawai ya san dai ana ganin sa ya sallama in lam takun tarahu fa innahu yara na farko abin da yake nema anta abdullah ka annaka tarahu ne shine kololuwa shine babban kana gani ina gani to in ka makance to shi yana gani to yawanci makafin ne sai ɗaya ne waɗanda ko ba haka ba to haka an ta abin Allah ka annaka tarawa fa illam takun tarawa fa innahu yara wallahu yuhibbul muhsinin tata'u al masafa waɗannan sun yange fage suka kai inda inna ila rabbikal muntaha na'am bismillah يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
na'am wannan aya kuma tana ga- magana ne akan wani hukunci wataƙila hukuncin da yawa daga cikin mu anan bai shafe mu ba amma tana iya tsaurowa kuma ya shafe mu don ba anan bane wannan abin yake faruwa a can wajen aikin haji ne domin can ne akwai harami akwai wasu dabbobi kuma da aka haramta farautar su akwai su anan babu to amma musulmi dole ya san abin da yake addininsa domin in ta ɗauroran da ka tafi haji waɗannan hukuncin baka sani ba to ya za ka yi to komai na musulunci ya kamata ka yi ƙoƙari ka sani wannan aya tana cewa ya ayyuha allazina amanu ya ku mu'minai la yablawannakum Allahu bi shay'in lalle Allah zai jarrabe ku da wani abu jaraba ce min as-sayd na dabbobin farauta ai ba anan bane ko anan bauchi ne a'a tanaluhu aydikum za ku hannayenku na kusan shafan ga suna amma haramun ne ku kama su aydikum wa rimahukum wani wani za ku iya amfani da hannayenku ku kama su wani kuma za ku yi amfani da mashinku ko takwabinku ku buge su amma haramun ne ku taɓa su to sai shehu ya ce lamma bayyana lokacin da Allah ya bayani a baya ma a halla wa ma harama a baya ai an gaya mana abin da yake halal da haram ko duk an gaya mana to a nan gurin attabi nau'in khasin sai ya zo da wani nau'i keɓantaccen abu kaga aiki keɓantacce ne gurin da abin yake faruwa keɓantacce ne waɗanda abin ake magana da su akai keɓantattu ne saboda haka ya zo da nau'in khasi wa huwa saidu fi haƙƙin muhrim shine farauta amma a haƙƙin wanda ya shiga kayan harami kayan harami ba ko ina a duniya ake shiga ba sai an tafi makka awil haram ko kuma hukuncin haramin inda aka ce nan harami ne ba za a farautan dabbobi a wajen ba shine Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la yabluwannakumullahu hakika Allah zai jarrabe ku bi shay'in da wani abu shine zai aiko abin a fuskar jaraba yursiluhu lakum wanda zai zai turo waɗannan dabbobin don jarraba gare ku min as-sayd na dabbobin farauta tanaluhu tatanawaluhu aydikum hannayenku ma suna iya taba dabbobin wari ma hukum da mashi mashinku za ku yi amfani da shi ku farauci dabban cikin sauki ga su ba wahala amma jarraba aka kawo muku a ko za ku ci jarraba waɗanda za a kama da har ƴan ƙanana manya-manya kuma za a iya amfani da mashi a soke su shehu ya ce wannan abin ya faru ne mun yi ta karatu akan ko da yake ba a wannan darasin bane a Hudaybiya Hudaybiya wani abu ne ya faru a shekaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara shida kauratowa zuwa Madina to ya ga ya dade bai aikin haji ba bai je umra bai je makka ba to a wannan shekarar sai ya hada gangami mutane kusan dubu da ɗari hudu masu rakiya akan za su je su je su yi dawafi su yi umra kuma ya gani a mafarki za su shiga lami lafiya su fita lafiya to da suka je sun zo kusa sun zo wani ƙauye da ake kira Hudaybiya a daidai wannan gurin sai manzon Allah manzon Allah mai hikima ne kuma mai mai son zaman lafiya sai ya aika yace a sanar da mutanen Makka ga mu nan za mu zo amma abin da zai kawo mu ba faɗa bane mun zo ne za mu yi umra yawwa ba mu ma zo da makami ba balle a ce ko faɗa ne su kuwa suka ce su iya je ba balle su gani ba a zo an yaƙi da su ba duniya ta ji ba a yaƙi da su aka ci su ba mutumin da suke faɗa da shi ya zo ya shiga garin ya fita lami lafiya wannan su ba za a yi ba to dama wanda aka tura sayyidina Usman ne an tattauna waye za a tura karshe shawara ta yanke akan Usman dan dangi ne a gari kuma ya iya siyasa don haka da ya je suka ce to mutumin ka dai kan ba zai zo ba amma sun kai ne ga ɗakin ya ce an riga an gaya wa annabi wasu sun yi tsegumi ko cewa yanzu haka Usman ya ji daɗi shi ya ji ya yi ɗawafinsa manzo Allah ya ce a yadda na san shi ba zai yi ba yayi ya baro ba zai yi ba sayyidina sayyidina Usman ne yace a'a shi ba zai yi ba tunda mai gidansa bai yi ba kuma hakan aka yi kuma aka sami lokacin shiru shiru sai aka fara tsegumi cewa Usman ba an kashe shi to shikenan abu ya yaɗo aka zo aka taru a gaban annabi yaya za a yi manzo Allah ya ce in dai haka ne ai sai dai mu kai hari sai dai ai yakin da bamu zo da niyyar yi ba don haka zo ai mubaya aka zo duk gaba ɗaya suka yi mubaya suka ba da rayuwarsu akan za a tafi yaki arna da suka ji labarin annabi ya yi kamara sun san da gaske yake sai suka sako Usman ya dawo to ya da to kafin Usman ya dawo dama wajen mubaya'a din wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi to Usman baya nan manzon Allah yace hadihi yadu Usman wannan hannun Usman ne dangata to wannan aina aka ya faru a Hudaybiya to a wannan zama da suka yi to anan ne sai Allah ya jarrabe su kuma da wani abu to shi su ne waɗannan dabbobin kusa da maka wajen harami ne kuma wanda ya shiga su kuma suna cikin shirin umra kuma haramun ne wanda ya shiga umra yayi farauta kuma sai aka jarabe su ga dabbobi arha su kurciya su abubuwa suna hawa ma kansu suna sauka tun da jaraba ne barewa ta zo tana kaɗa abin nan tana tsalle wanda bai wuce a sa sanda a raɗe ta ba amma ba hali shine Allah ya ce Allah zai jarrabe ku da wani abu na dabban farauta wanda hannayen kuma na iya kamawa kuna iya amfani da mashi ku kashe to Allah ya jarrabe su a hakan Allah ya ce li alaballahu Allah ya yi haka ne don ya bayyana man ya kafuhu bil ghaib don ba za ka ce don Allah ya gano a Allah ai tun ya sani don Allah ya bayyana man ya kafuhu bil ghaib wanda zai ji tsoronsa ba tare da ya ganshi ba shine bil ghaib ai ghaiban lam yarahu fa yajtanibu sai wannan shine zai ne sanci taba waɗannan dabbobin farautan dama jaraba ne to sai Allah ya ce ga doka dai da aka kafa kar a taɓa su to sai Allah ya ce fa mani itada duk wanda ya ƙetare iyaka ya taɓa waɗannan dabbobin ba da zalika annahi bayan wannan hali da aka yi sannan ya farauci ɗaya daga cikin waɗannan dabbobi da tsuntsaye falahu azabun alim to azaba mai radadi ta dawwama ko ta tabbata a kansa yan wannan jaraba ne ko ba jaraba ba amma sahabbai da yake dama ba sa wasa da dokokin Allah ba su karya wannan dokan ba sun ci jarabawa na'am bismillah ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu wayda wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم عدلا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام نعم to ga doka kuma gaba ɗaya wannan a wani guri ne a wani guri ne wannan to wannan wata doka ce gaba ɗaya ga duk wanda ya shirin zai shiga makka da niyyar aikin haji to shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la taqtulu sayda kada ku kuskura ku kashe dabbobin da ake iya farautar su wa antum hurum yayin da kuka shiga harami yaya ake shiga harami harami akwai mawaki miƙatoci gurare da manzon Allah ya kayyade cewa duk wanda zai yi umra ko haji to ba zai tsallake wannan gurin ba sai ya sai ya tuɓe kayansa na zaman gida ya cire wando ya cire riga ya cire hula duk wani abu kewayayye a jikinsa ya cire ya ɗaura zani ya yafa mayafi yau haka Allah yake so komai sarautar ka kuwa in za a yi za ka yi wannan umran tare da mutane ko za ka yi haji a wannan shekara to dole ka sai ka kwaɓa wandon ka har kamfai ka ɗaura zani ka yafa mayafi kuma ka cire hula in ka kuskura ka cire hula ma to rago ya kama ka a in ka sa hula to sai ka biya rago to ka bar kanka in ma menene kanka in sanko ne in kwallila ne in menene yau kan da sai kowa ya gani ko me to saboda haka wanda ya shiga harami to daga nan akwai dokoki da suke kansa wato wanda ya shiga harami zai je umra kenan ko zai je aikin haji ma'ana dai ba zai shiga garin makka ba mai yauniyar ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka sai ya tuɓe waɗannan kaya ya ɗaura zani ya yafa mayafi sannan kuma kiyaye dokoki daga cikin dokokin hatta datti karka murje a jikinka ba za ka cire gashi a jikinka ba kai ko kwarkwata ta dame ka ba za ka kashe ta ba sannan ba za ka yi maganganu na sha'awa na tsakaninka da mata ba hatta turare ba za ka saka ba ana ganewa ba za ka ko kanka ko ba za ka rufe ba kana nan su sanyi yawa kwakwalwan kan ya sha abin nan yau haka Allah ya ga dama sarkin sarakuna to sannan bayan wannan sosai aka hada da dokokin namun daji namun farauta kaga anan babu inda dabbobi suke da yanci irin wannan gurin allazi aqamu min ju'in wa amanahu min khawfin ba mutane kaɗai ba har da dabbobi to saboda haka shine anan ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana mai shiga harami aikatawa shine farauta ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku masu imani kada ku kuskura ku kashe dabbar farauta yayin da kuka shiga harami ay muhrimuna bi hajjin aw umrati yayin da kuka shiga harami na aikin haji ko umra to kaji wannan dokar an ce kar ayi ko to wanda aka yi wanda ya yaya dama abin da yasa akan ci gaba da aikata laifi in aka yi babu ba sakayya to wannan ga akwai sakayya duk wanda ya kuskura ya aikata ya kashe ɗaya daga cikin dabbobin wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe dabban farauta da gangan ba da kuskure ba kaji alqur'ani ba a kama shi muta'ammidan wanda ya kashe da gangan to yaya zai yi fa jaza'u misla ma qatala zai ba da sakamako na irin kwatankwace irin dabban da ya kashe sai ya biya minan na na irin jinsin dabbobi shi ne shehu ya ce fa alaihi jaza'u mithli ma qatala minan na'am abin da ya wajaba a kansa zai biya sakamakon irin kwatankwacin dabbar da ya kashe shibuhu fil khalqa irin dabbar da zai kawo wanda ke kama da irin wancan dabban da ya kashe wajen wato kamannin halitta ya haku bi to kamar ka yi tambaya to yaya zan yi in na kashe ni ba ko ne to yaya zan yi yaya to shine Allah yake ce a'a ya haku bihi zawa adli akwai malamai waɗanda aikin su ne lokacin aikin haji akan ajiye malamai musamman kamar a yanzu ofisoshi ne na irin waɗannan malamai don ko irin wannan zai faru sai ka je office kai da kanka sai ka kai complain ka ce ga abin da kai ka san aikin Allah dama don kanka kake yi za ka yi karya to sai ka je ka ce na kashe dabba iri kaza a gane to shine sai su gaya maka dabba iri kaza to shikenan za ka biya dabba iri kaza in mai kama da tinkiya sai a ce maka ka biya ko a ma kuɗin ka biya ga dai bayani ya hukumu bihi zawa adlin za a sami ma'abota adalci malamai guda biyu kar a sa ɗaya da biyu ko uku su ne masu zama don yin hukunci zawa adalin minkum masu adalci guda biyu malaman nan lahuma fitnatun waɗanda suke da nutsuwa da basira yumayyizani biha ashbaha al-asha bihi wanda suke iya gane kamannin abubuwa da wannan gashi na daji ne to amma me yake kama da shi a na gida gashi nan dan ai ba za a ce na dajin zaka sake bi ka kama ba to ai an yi gaba baya ba zani wa qad hakama irin wannan ya ta faruwa a zamanin annabi ibnu abbas ya yi hukunci hakama ibnu abbas wa umar wa ali ibnu abbas da sayyidina umar da sayyidina ali sun taba zama suka yi hukunci akan irin wannan fin na'ama jimina duba da nafi jimina sai aka ce sai a bada raƙuma to ka gani wannan tsuntsuwa ce wannan kuma dabba ce amma suka ce suna kama wajen shirka wajen halitta da kuma wajen yadda ma suke shan ruwa kun ga gane wannan ibnu abbas har yanzu ya taba zama yayi hukunci da shi da abu ubaida fi baqarul wahshi game da saniyar dawa wace ce kenan bauna to sun taba an taba harbe bauna wani ya harbe to suka ce wa himaruhu da kuma jakin dawa duk suka ce dukkansu iri ɗaya suke suka ce duk wanda ya wannan sai kawo saniya kun gane wannan umar wannan aufin da ibn umar da abdurrahman ibn aufin sun taba zama suka yi hukunci akan wani wanda ya kashe barewa me aka ce ya biya aka ce shatu ya biya akuya dan sun fi kama da juna وهكذا بها ابن عباس akan barewar ibnu abbas abbasin da da umar da waɗansu sun taɓa yin wannan hukunci kuciya wani ya kashe aka ce sai ya bada akuya wai wajen kwankwaɗar ruwansu na kama da juna la'annahu yuzibuha fil abdi abdu shine kwankwaɗa in suna shan ruwa yana kama tunda ba wata kofa sai aka yi kiyasi da wannan an gane wannan za a ba da shi ne hadiyar ya zama sakamako baligar ka'aba ce wanda za a kai can inda ka'aba take an tanadi gurin can za ka je ka biya ƙarshe ko waɗannan za a sake su ko kuma a yi hadiya a yankawa misilai su ci nama ya bihil haram wanda za a kai harami da shi ba can inda abin ya faru daga gefen gari a nan za a yi ba a'a sai a ɗauko sai an zo tsakiyar gari fayus bahu fihi a yanka a nan ka gani na gaya muku yankawa za a yi ai ba sake su za a yi in aka sake ai gidan wani za su shiga to a yanka a shi nama wa yutasaddaqu bihi ala masakinihi ai sadaka wa miskinai shi yasa mutanen kasan zaka gan su kulkul wani in ya tafi ba ya sannawa sai ka ga mutum ana bin sa kamar barewa da gudu yana hawan kan ba kamar dutsen nan ina dutsen ne yana bayan mu nan to duwatsun ba haka suke sun ma fi haka sai ka ga takare ana bin takataka da gudu yana hawa askar na bin sa amma saboda daɗin gurin yana sauka ya gama huci sai ya manta an gane amma dai ai gidi ya fi daɗi gida ya fi daɗi wai an kama babare a bauta yace shi fa gida ya fi nan wala yajuzu an yuzbaha haitu kana bai kamata a yanka dabbar a dukkan inda abin ya faru ba sai an kawo cikin garin Makka kun gane wannan to in ba a sami wannan baya za a yi ba a sami dabbar da za a biya waɗancan dabbobin da aka kashe ba au kaffaratu ba'ami masaki to akwai kafara kaga hawa na biyu na farko ka bada irin dabbar da take kama da wanda ka kashe idan babu to akwai kafara na ciyar da miskinai aw alaihi kaffaratu ta'ami masakin in wancan bai yo ba to zai ba da kaffara na abincin miskinai it'amu masakin min ghalibi qutil balad za a ciyar da miskinai da me da mafi yawan abincin da ake amfani da shi a garin ma yusawi qimatal jaza wannan za a kwatanta abin da yake kiman sakamakon irin dabba to ai kaga abin da za a sai da saniya a saya da shi mudun ai zai yawa kaga ai gwargwadon adadin mudu shine gwargwadon kwanakin azumin da ai gwargwadon miskinan da za ka siyar kaga ai abin da za a saya zai yawa in saniya ce amma in akuya ce ai kaga da dama dama in aka sai da akuya aka sayo abinci to sai a auna da mudu in aka samu mudu goma ne miskinai goma kenan za a ciyar an gane ko likulli miskinin mudu kowane miskinin sai a bashi mudu daya wannan shine kashi na biyu a hukuncin da aka yi wa wanda ya kashe dabban harami aw adlu zalika ko ya zamo kwatankwacin adadin wannan yawan mudu siyama sai ya azumi in gwargwadon mudu goma ne wanda zai ba da miskinai ko ba ya da shi to ai sai ya azumin kwana goma adlu zalika kenan siyama yayi azumi aw yaquddu li kulli muddin sai ya lissafi kowane mudu yayi lissafi ya sumu lahu yawman kowane mudu yayi masa azumin kwana guda ina ce ana ganewa dai fa in waka kasur sai aka sami mudu tara da rabi ai an sami karewa kenan cikin lissafin to yaya zai yi ya sumu lahu yawman wannan da ya kare din sai ya ɗauke shi a kwana guda zai yi azumin kwana nawa kwana goma wannan an masa ne li ya zuƙa wa bala amri don ya ɗanɗani sakamakon laifin da ya yi kare ya yi kawai ta sha hakan nan gobe zai ƙara jaza'a amrihi allazi fa'alahu to wannan kunji hukunci kenan to amma wanda ya riga ya yi laifin kafin aya ta sauka ta yi bayani ba sai Allah ya ce afallahu amma sala abin da ya wuce Allah ya yabe man qatala sayda qabla tahrimihi wanda ya kace farauta kafin a hana dabban farauta kafin haramtawa to duk abin da yi kafin wannan afallahu amma sala amma wa man ada wanda ya kuma ya maimaita fayin takim Allah min Allah zai masa azaba zai kama shi wallahu azizun ka sani Allah mabuwaye ne zuntiqam ma'abucin kamu kamun sa wala yusiqu zaqahu ahad babu wani mutum ɗaya da yake da kamu irin kamun Allah saboda haka abi doka a zauna lafiya na'am أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون نعم تو كافن على آدم عن آدم بايا رايوا سيدا ناما ko ba kwa faɗayan nama a koyaushe to kai dogon tafiya baka ci nama ba kuma gashi an ce an haramta farauta to nama iri biyu ne akwai na tudu akwai na ruwa to mai tambaya ya tambaya to har da na ruwan ma shine Allah ya ce a'a uhilla lakum saydul bahari farauta na dabbobin ruwa wannan an halatta muku أي سيد البحر أهل لكم أيها الناس يا متاني أهل التامكو سواء حلالا كنتم kuna ba kwa cikin harami shine halalan ba kwa cikin ihrami kamar yadda muke yanzu din nan aw muhrimi ko ko mana halin harami mun je aikin haji to kowane hali ne dai ko muna zaman gida ko mun tafi aikin haji an halatta mana saidul bahari mu farauci dabbobin farauta na ruwa amma sayyidul bahari fa halalun dabbobin ruwa halal ne an ta'kulu in kun samu ku ci wa huwa ma la ya'ishu illa fihi dabbar da ba ta rayuwa sai a ruwa ita ce sayyidul bahar kasamak kamar kifaye bi khilafi ma ya'ishu fihi saɓanin wanda zai rayu a cikin ruwan wafil barne zai rayu a ruwa yadda ya ga dama zai rayu a tudu wanda ya ga dama to wancan ya shiga cikin wancan na cewa kar a farauce shi kasartan kamar kaguwa kaguwa tana iya rayuwa a tudu kuma tana iya shiga cikin ruwa ta rayu wa ta'amuhu hakanan abincin da kogi ya bayar ma yafzafuhu mayyitan shine ya mutu a ruwan har ruwan ya turo shi gebe mushen kifi kenan ko mushen duk dai abin da ke rayuwa a ruwa dindindin to sai aka sa shi halal ne ko ba yanka za a ci an halatta ma yarzifuhu mayyitan menene sayyidul bahari wa ta'amuhu yace waɗannan da sayyidul bahari da ta'amuhu da abincinsa fassarahuma abubakar sayyidina abubakar shi ya faɗi ma'anansu kala sayyidul bahari yace abinda ake nufi da sayyidul bahari ma tahtalu lahu hatta tasidahu abinda zaka hada da dabarbarun ka kugiya ne ko ma ne ko wani iri ne har ka farauce shi ko ture ko wani abu dai kayi dabara to sai yace wannan shine ake kiransa sayyidul bahar an gane to me ya ta'amuhu ta'amul bahar kuma shine yace ma wajatta mayyitan abinda ka tar da shi a mace a cikin ruwa aw qazafahu al-bahru ko abinda ka samu kogin ne ya am ya tunkudo shi waje ya kasa komawa aw nazaba anhu al-ma ko ruwa ya kabe ya bashi a wajen ka zo ka same shi wannan duk sai da'amul bahri fa baqiya sai ya wanzu ya kasa bin ruwan ya koma fatajiduhu bila sulfati ka samu ba tare da ka sha wahala ba wannan shine ta'amu to an ce duk wannan an halatta muna so mu ci kayan mu wannan an yi shi ne sauki da ba da dama mata allaku don jiyar da ku daɗi wani sayyara da ko matafiya matafiya ko motoci wani sayyara wa sayyidul bahari ala salatati aqsami farautan namun dabbobin ruwa kashi uku ne akwai alhisan akwai kifaye halalun bi ijma wannan halal ne duk ijma'in malamai ba wanda yake sai dai kawai in kai ba ba ka da bukata wadafadiya da kwadi su kuma haramun bi ijma to ban san masu cin kwadin nan to wallahu alam an ce haramun ne wa ma bainahuma akwai waɗanda suke tsaka tsaki ba waɗannan ba muktalafin fihi an yi saɓani a kai sannan Allah ya ce ya sake dawowa da abin da ya faɗa a baya wa hurrima alaikum saydul barri har yanzu dai an haramta muku farautar namun kan tudu ba na ruwa ba wa huwa ma ya'ishu fihi min alwahshi duk abin da yake rayuwa a bayan ƙasa daga namun daji ma dumtum hurma amma ba ba itlaqan ba matukan kuna cikin harami don a daɗa dawo da shi wa masu shiga irani ba kowa ne aka haramta masa farauta ba farauta da hu halalu da a ce wani wanda yake halali wanda bai shiga irani ba shine halal wanda yake warware to shine sai ya farauta kai kuma kana kallo kai kuma kana cikin kayan harami tunda kai an hana ka falil buhurim asluhu wanda yake cikin irani yana da dama ya ci sai dai in kun haɗa baki kai ne ka tura ke je maka farautar to ba za ka ci ba amma in ya farauto kayansa kai kuma ka zo da kwaɗayinka in ya baka sai ka ci kama bayyana to sunna don haka yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattaqullaha allazi ilayhi tusharun ku ji tsoron Allah nan wanda gaba ɗaya za a tattara ku a kai ku zuwa gare shi Allah ubangiji ya ba mu cikawa da imani na'am to sadaka Allah wala alhamdulillah na'am to zai iya ɗauka ka san yawanci mu mukan raɗawa abubuwa ne suna dama eh haka ai to ai ya faɗa ai rabin rayuwa da wanda zai zai ɗauka sosai dama ai an ce wanda zai iya rayuwa ko ba ruwa kuma zai iya rayuwa cikin ruwa in dai guza haka yake to ai ka gado haka suke to yana tare da wa'yancan wanda aka ce shar'a mai harami ihrami ya taɓa na'am na'am akwai tambaya na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa a ne tambaya na farko yana cewa malam menene hukuncin tazarar haihuwa a musulunci haramci ai hukuncin tazarar haihuwa a musulunci to na taɓa jin maulana shek ya ba da bayani sosai kwarai da gaske game da tazarar haihuwa akwai abin da yakan sa a yi tazarar haihuwa in larura ta kama alal misali idan mace mai yawan laulayi ce ko kuma koyaushe sai an mata fiɗa to kafin ta haihu to idan abin yana rage lafiyarta wata ran sai a rasa ta to maimakon haka inda dama sai su yi tazarar haihuwa don kar abin ya zama akai akai saboda lafiyar jikinta sannan kuma ana iya tazaran haihuwa saboda ita ma matar likita a bincike sai ya gane tana da wani rashin lafiyar da watakila ba ma tazaran ba ma ana ma iya yanke haihuwan gaba ɗaya saboda ai saving din rayuwarta ala kulli halin da ya tazara haihuwa ana kiransa laraba sun yi rubutu tuntuni akwai wani littafi sunansa yas'alunaka fid dini wal haya na Dr. Ahmad Ash-Sharbasi Al-Masri wata ran Maulana Sheikh shi yasa na sayi littafin yanzu littafin na saye shi ya kai kusan shekara 30 to amma yayi magana bisa wannan tsarin iyali din saboda waɗannan larurori da aka faɗi lallai shehu ya ce in akwai larura wannan ba laifi ba ne mace ta yi tazarar haihuwa amma mace ta ke ha- miji ya ki matarsa ta haihu saboda gudun talauci a to wannan shine aka hana ai Allah shine mai ciyarwa ku kuma da yawa waɗansu yakan faru in cikin ya samu ana gudun kar wato yuyuyu ga ɗaya a baya ga ɗaya a hannu ga ɗaya a ciki kuma da yawa abincin da uwar take ci shi ne na cikin yake ci mai shan nonon kuma shi yake sha ita kuma shi ne abincinta mutum uku ne akan abincinta ita kadai an gane ita kadai tana ci amma su uku nata ne na ɗan cikin ne kuma na mai shan nonon ne domin nonon shi abincin shi yake zuwa nonon kaga an anjima shi na wanda yake shan nonon abincin saboda ba zai ishe shi ba carbohydrate sai kaga kwato ko shi sai ya zama sirtiti yana shan kafa akan cinya ko kuwa na cikin kuma za a haife shi yaya shi ma bai da kwari saboda nonon abincin da yake ci bai ishe shi ba ita kuma in ta yi wasa wajen haihuwan to sai kaga an samu matsala saboda ita ma ba ta da kwari yana faruwa ko baya faruwa to idan haka ta faru waɗansu cikin yana faruwa wajen gudun haka sai kaga kuma an je kokarin zubar da ciki zubar da ciki halal ne to maimakon a kai ga zubar da ciki ai gwada ai tazaran in akwai wata dabara da za a yi wanda za a jinkirta ai gwada ai wannan akan a ɗauka tukun a je a zubar kuma da yawa wasu na zubarwa ko ba su yi to idan abubuwa suka zo abin da ya sa muke kyamar abin saboda waɗanda suka kawo ne sai muka saboda tunaninmu da su a kullum wato sai mun tafi da ni za mu yi ta nazari yanzu ka ɗauka irin wato alluran nan da ake wa yara da sauransu na menene sunansa polio an yi ta bugawa an yi ta bugawa mu akan mu ba mu yadda ba to sai ya zamo da girman mu mu muna jin musulunci ne yasa ba mu yadda ba saboda tawakkale da abubuwa ko ba mu yadda da annaba to sai mun tafi aikin haji daga nan sai ka ga anan wato ake yi to can sai an bude tsakanin gemun sama da kasa sai Allah kai da ka hana a gida to ka je aikin haji an mun bude kai ma an zuba maka to haka abubuwan suke yi musamman idan ka ga malamai manya ba su ke abu kwata-kwata ba to kai ma ka bi irin yadda suka bi maulana shek yana da 'ya'ya da yawa amma ya ba da fatawa akan in hali ya kama za a yi tazaran haihuwa akwai wanda ya taba ji a rediyo ko babu akwai kwarai kwarai da gaske saboda haka in ya kama ba laifi ba ne wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace masha Allah a tambayar ta yi tana cewa mutum ne yana azumi ya shaƙi garin wani abu ba a san sa ba yaya hukunci azuminsa garin garin wani abu ya ce eh to ai da ma mai shimawi yayi bayani irin gari gari da su hayaki ko au menene kailul jirfi ko ko gubaru tsariƙi ko ko kuma menene menene lisani ihi mai aiki da siminti gari ne mai nikan inji gari ne mai aiki a kishin hayaki ne shi ma do yana shiga to an ce wannan do an yi rangwame ba wannan babu laifi do abinda ba da gangan ka yi shi ba kuma aikin ka ne irin su garin tankaɗen gari nikan gari hayaki na ƙurar hanya da sauransu waɗannan ba komai ga mai azumi na'am to alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله